الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قال الله سبحانه وتعالى يقدر هدورمو a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a uku ga wata na ramadan hijira shekara 447 wanda ya dace da 20 ga watan biyu 2026 a darasinmu na jiya mun tsaya ina ga aya ta 28 cikin suratul araf kin yau sha za mu tashi aya ta 29 insha Allah kayan nan tambayoyi ta farko iya tambaya mutum ne da rana cikin ramadana sai ya suma me matsayin azumin shi an san dai ba a suma a banza fa dalili suma shi ne ce ta shi cikin koma ya ce cikin koma na bai nan ya tafi bai nan bai cikin da zai babar ci bane idan mutum ya suma sai ya komo ya ci gaba da azumin shi azumin shi kuma shi lau sai ya suma tun da sai ya koma ha asuba to wannan azumin na ranar ko ya warke bai rama shi duwanda bai cikin hankalin shi bai cikin shari'a annan salatu ya ce rufe alƙalama an salatu annayin wa an majanun wa an sabigo annabi ta an dauki alƙalami ga wanda yake mutum guda uku da mahaukaci da mai barci da yaro ƙarami wanda mahaukaci ke da wani bacci hankalin shi kuma shiga suma wanda ya suma tun da sai bai ka hankali bai ya azumi da ya wuce in ya azumi in ya dawo zai ci gaba da abin da ya samu bai dawo ba he da dare azumi ya wuce wannan azumin a ranar bai cikin shi bai ba dora mai shi ba azumin bai wuce ba eh ya wuce sai tambaya ta biyu sai maganar uba ne ya zahi sai ce ma sauran ɗayan shi wane ko na mutu bai gado na an wakan yin wani abun wani lokaci akwai wani al'ada wasu na mai da kamar shari'a sai mutum wai an samu cikin da aka samu jigi ne iya saba mu uban ita nan ba ɗana ba ne ba wajen da ke mai shigantaka ya ce inda ɗana ciki da bai ma kun he zai yi washe cikurin da ba ɗan shi ba ne ba to ma mu sani ko da dalili haka kuran tsakar rana ba ka haƙƙin ture gadon ɗanka ko ya ce wani bai gado na ba yarda kuma ban ba da ba dan shi ne baka iya ture na saba bayan ka tabbatar da ita abu ɗaya yake ture na saba yan wa idan mace ta haihu a gidanka danka danka ne abu ɗaya ne ko ka ce ba dana bane ba bai gado na ƙarya ce ba da kai abu ɗaya zai maka haka nan ya kaje kai li'ani sai kai li'ani rantsuwa billahi la ilaha illa huwa ba dana bane dan zanan ne kuma tabbiyar kare cewa Allah tsine maka albarka maka sai wani kai haka nan to mutum din ba haka bai an bali ani bai bai iya ture dan shi kun daga baki kurin kai gade ne bai gado na kai hadi ba shi ranar shi ina mata dole wani da ba shi gado dole ba shi gado sai ban illi ani ne sai ita wannan baiwar Allah wai cewa tana jini kwanakin jininta ya kare ta kwahar sallah sai jini ya dawo ɗan uwa inda ake magana kwanakin jini na inda jini bai tsayawa ya cika zagwa jinin sai hada shi ne mace shi ma a gaman harko za ta bi jini misali tana kwana bakwai za ta bi jini har zuwa iyakar jini kwana goma sha biyar ba kwana uku ba sha biyar kuran jini na haila bakin sha biyar ne ya kare in bai kare ma dole a wanka a sallah amma jini ya zo ya tsaya kwana ɗaya biyu ya dawo in dai wanda ya dawo kin kalakin jinin haila ne to a haila ki yake da san haila ki tsaye da azumi da da sallah amma kina tsarki ya wani jijija masara masara ya zo wannan umar ta ta bai matsayin komi a wajen matan sa bai matsayin komi in dai ba jini zo gangariya ba mace tana cikin tsarki da abin zai zo mata in dai ba jini na gangariya wani jaja baki baki ko ba komai bane ba wannan shine sai magana bin hukuncin liman da bai cika ruku'i da min da karatu ko a magana karatu shi nake bayyana a hili na sallah amma fatiha babu sallah an ce limamin da ya tabbata bai karanta fatiha da kyau ba dan kurakurai ba na tajawidi wani madda doguwa ko gunna ko ikwashi ba wannan bisa ba ta sallah gyara ne za a yi amma irin wadda ralina gairin magarubi alayhim wadda ralina to wannan ba liman ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kuma kuma aqra'ukum min kitabillah annabi ce aqra'ukum min kitabillah wanda ya karatu shi kuma da rali bai san karatu kaga ne dimi ta wala rali na magarubi to wannan bai zama limami sai inda ɗan uwan shi kamar shi duka sai duka wannan rali ne wannan banda akai ya fa bar sallah amma ka san sare fatiha ana fatiha ka duka bayan wannan rali na to ba sallama wajen wajen jami'u babu sallah to da limami wanda yake wala wanda yake canza harafi to babu sallah sai dai kowa kan ji ko kafuwa duk ku ne wannan kuma ba da akai ka yan gyara ma kai kasan karatu sare ka ce bayan wannan ralina babu sallah eh ci gaba da aya ta aya ta 20 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون نعم وأنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أمر ربي بالقسط wannan aya ta biyo bayan maganar marasa imani kahurai akan cewa haka suka isko uwayensu na wannan aiki kuma Allah ya umarni yin wannan aiki tunda uwansu na yi kullum bayani kowa ya girma uwan shi duk kahurai tun farko tun nuhu duk kahurai mai yawa abin da yake kare zubin gaskiya ya ce haka maka isko uwayen mana yi su ma a wajen sun da uwayensu haka suke yi kenan shi ne jide su suka yi sanin addini ma wannan abin tun nuhu haka a nan sallallahu alaihi wasallam ya isko mutanen ƙwarin shawa suna alfahari da uwayensu manzo Allah sabi'i ne ya bar uwaye da kakannu ya bar addinin uwaye da kakannu su a wajen su wannan abin suka isko a makka har ma suna alfakari su suke kan addinin ibrahim sun manta da tsawon lokacin tsakaninsu da ibrahim uwaye nasu sun lalace sun bar hanyar ibrahim ke to amma tun da abin addinin allah ne su a su uwayen su suka sanin daidai tun da suke kan shi kuma ake yi kun daidai ne har yau kuma duk garin da kaje inda bid'a ta mamaye ko shirka ta mamaye jawabin mutane haka musko isko uwaye da kakannu na yi malam wani malam wani duk shi ma iya yi iya gurin da laya iya duba iya kaza duk a garin ana yi ba taba cewa ba shirka ce sai ku da me hujja uwayen shi kayan shi kakannin shi haka isko ana a garin su wannan iskowa muguwan hali na a koyi da su haka 'yan farko suka gada haɗin baya sannan akwai jin hankali kenan kullum kai mai hankali kakkai hujja da babanka da kakanka amine ne Allah ce Allah dai bai gwamga babanka ko kakanka ba kai kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kenan Allah shine madogaran annabi ya ce kaza uwa da kakannu ba kawo su sukan bar hanya ga da Allah ya ce annabi ya ce su a hanya sun tsara duk wani hanyar duniya ake kawo wani hanyar ɓata da duniya ake kawo ai ba hannu ba kawo su kuma kowa ta yake shi haka uwaye suke kyan ba shi ne mamu shauka ne ke cewa ba bata a duniya irin dogara da uwaye uwaye da kakannu ya ce hatta ɓangaren addinin ya ce ta kalidanci ya biyo baya za ka ce mutum allah ce annabi ya ce ya ce maka mu maza ba kaza maliki ya ce mu malakawa ga da muke duk abu ɗaya ne maza ce allah ce annabi ya ce ba magana mata maza ba ta wani ya ce riko maza ba kan maza ma addinin annabi gangariya matsala ce da cika rabuwar musulmi da mushkila cikin al'umma kurin madogaran musulmi Allah shi annabi ya ce da abin da saba ma wannan bai cike da sai to shine na Allah bayan Allah ya hudu cewa cewa Allah bai umurni alfasha sai yake cewa ga ya musu amar rabbi bil ubangiji iya umarnin adalci babban adalci kade ta Allah da ibada din naga shirka ba ta Allah bace Allah bai taɓa na yi ta ba Allah ya umarni akan komai ayi adalci dan shine adalci ka ba Allah haƙin shi ka ɗauki haƙƙin Allah na bauta ka ba wani shine zalunci yace wa qimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsaye da huskarku wajen kowace sallah na shi ma'ana masjid wurin da ake ibada ba na sallah kina ka sallah na menene ke mutum ka kai sallah ka huskanci Allah kuran duk inda kake kuran Allah kaɗai ka huskanta yace wad'uhu mukhlisin lahu din ku bauta ta mu Allah duk wurin bauta shi kaɗai kuna masu tsarkake addini ga Allah shi kaɗai ‘yan wata almasajid kalma ma'anar almasajid daga wurin da aka keɓance don ibada da burgi aka keɓance shi da dutse ne kurtu muka muka muka rami turun da aka keɓance da masajid ba na nemi gini wannan ba wannan gina masoshin gina masallaci gini sunan shi wannan ko bace maka sora a masallaci gurin tun a keɓance zamar ka sallah da dutse ne da burgi da wane ne sun shi masallaci ba ya mai ba hasumiya an mai dal an mai kaza kaza a korun wace masallacin kuna na zama ruwa ce garawa ce ana gama rana ana gama waje aka yi ruwa bai kare kuma ko amma mai sunan shi masallaci durin nan yawan misali nan a akwai rihaba suka ta haraba ko duk wannan kewayen suna shi masallaci dandan sallah keɓance wannan an shi makasura wannan riyin ne ginin ya kai ana amma dinnan hukuncin su guda in aka ce an hana sayarwa a masallaci in ka a nan haraba duk ɗaya ne an ga mutum ya yi hana shi ba a ciniki a masallaci da zina masallaci ne sai wurin da aka keɓance aka yi ban ɗaki wani kuma bai cikin masallaci amma wurin da aka keɓance da ibada sun yi masallaci ma'ana ko fuskanci Allah ko dukkan wajen wata ibada kuma mukhlisina lahu din ku tsarkake addinin ku ga Allah shi kadai imana kan gurbar shi da kowa ce kuma ku sani kama bada akum ta'udu kamar yanda aka fara babu ku haka Allah zai mai doku tashin kiyama cikin sai musulma cikin sai bukhari kai abdullahi bin abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin mu yana huduba ya wani wa'azi na musamman sai ke ce musu ayyuhan nas innakum tuhsharuna ila Allah ta'ala huffatan urratan ghuralan kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin annabi ya ce mutane za a tado ku gobe kiyama huffatan urratan ghuralan babu kaya huntaye zur ayyul wannan kwanan ke jin wani cikin batattun hanyoyin wannan ɗari ko wannan iya ta su shehun su zai tashi da kaya shi bai tashi zar kowaye shi sanar salasalam iya cewa hatta da annabawa mazana ce annabi ibrahim shi ne awalin mai kusa annabi ibrahim kashi ba kaya da tashi shi za a fara sama kaya amma don bata da rashin disayi rashin hankali wai amma wasu nasu shehunsu sai tashi da kaya bai tashi zar ƙarya ce babu shakar ƙarya ce da abin da nuna tabbata ƙarya ce ya ce za ku tashi falama babu sutura guralan kuma da loba ba sallatu yana ka zo cikin daga cikin uwa ka zo duniya haka gobe kiyama Allah zai taro shi ne ya ce ya kawo wani aya ta alkur'ani kama ba da na awwala khalqin nu'idu Allah ce kamar da muka fara harkon halitta haka za mu maido wannan halitta kuma yin haka Allah ce wa'adan alaina wani alƙawari ne Allah ce muka ɗora ma kanmu kuma inna kunna fa'ilin mu kuma masu cika alƙawarin mu shine cewa kenan kama ba da kuma ta'udun فريقا هدى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله فريقا هدى وفريقا haƙa alaihimul dalala mutane gida biyu ne wasu jama'a na mutane sun sami shiriya ta Allah wasu kuma sun ɓace to nan wanda ya bi shirya Allah shi ke shirya kike ga wani batattun sai ce innahum takhadhu shayatin awliya min dunillah suna batattu abinda batar da su sun rike wasu shedanu su ne majibantan su maimakon su ji Allah shine waliyin su suka kama wasu bun wasu suka bar hanya Allah shine ya batar da su amma ke cewa wa ya hasabuna annahum mutadun amma batattu ne amma su a lissaninsu su ne shiri kamar da aka ce ƙul hannu na bi'ikun bil a kasari na amala allazi na dallasa a yi fil hayatin duniya wani ya samu na nan suna suna Allah ce kuna so in ba ku labarin mun suka kowa bacewa ce su ne wanda aikinsu tun daga duniya sun bar hanya amma su a wajen su su kan daidai wani kullum haka ake tsakanin manzanni da mabiya da masu ƙarƙar da su sai kai batacce washi ji kai da batacce a bace yake gangariya an zo mai da gaskiya yake yake ga kai mai kiran shi kan barin abin da ya gada kai ne batacce shi ne kai shirya a wankun diba ƙwarai shawa a nan salasalam a uhud bayan hatta a badar wajen farkon yaƙi abu sufiyan iya wata addu'a ya Allah da mu da muhammad duwan da ka ka tsoro Allah ka gama da shi duwan da ka saba abu haka su a wajen su Muhammadu ne ya bar hanya ya kama saba abu ya bar addinin Allah sabi su a wajen su shirki Muhammadu shine bata ce haka ce aqida su shi bace haka an su musulmi iya kalma shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka ce mawa ne ka bar kowa ka bar dariga ka bar ka bar kurin qur'ani da sunna ka bar qur'ani kitabu wa sunna ya ce a malam wannan wa ba abin su kenan gaza yi a to um shari'a a to shari'i shi wani kaddara shari'i ne shari'i ka ka baban shi kakan shi annabi Muhammad me zai mai layin ka ko shari'i ne har shari'a ce ba to to akai annabi ka mai layin ka na haka yan uwa yau mutane a yau haka suke yi kana musu kira qur'ani da sunna yace maka tun uwaye daga gano malam wani malam wani malam wani haka yake a gari har yau haka suke kuma sai mu kallon shi batattu yau kan ce a ɗayan zala wasu wace ba ta ce ma a rantsuwa ita ba ɗayan zala ne ya kala kamar gabatacce ke nan hada kai ki wallahi ka ta ɗayan zala ne a wurin shi wani gabatacce ɗayan zala ne da zala kai da kace qur'ani da sunna sun wadace ka shi wannan iya ga ba annabi da manzo akwai wani daban da yake bi ko gargajiye shi ko wani daban wa ma shi mai bin wancan kai ce kai mai bin annabi kace kace annabi ya sheka kai da batacce a wajen shi kaga wannan shi da hadarin wannan ba karamin mata bane halaka ce kuma hadari mai girman gaske mutum iyakan bata ya yi tsammanin wasu cikin shirya me yan wa an batan shi ne ba a ce ka buku na yan wasu daga cewa kaddara masu cewa kudi ake ba kaddara ba magana ba ba da kudi yau fafuroma a tunda aka hurce ba kamar shigo fafuroma ya ce jama'a musulmi muna kiran ku ku rike littafin annabinku ƙur'aninku rike sunnan annabinku ku bar komi na komi ku rike wannan za mu yi lahin shi faruman gaba daya akan kawurci bari dan uwanka musulmi ya kiraye ka ka bar ka ma kwashe kwashe ka zo ka rike qur'ani da sunna su wadace ka ba ma ce shi da bataci ka rike uwa da kakalu na gada kuma yau kai ne kan shari'a kana kwabata yan uwa sunna bayanin ta ahili ke karara babu shubha akan sunna addini ne karara na Allah ne karara sunna kenan babu na kakana na babana Allah ce annabi ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana man tabani wa subhanallah wa ma min mushriki wannan ga musu wannan ce hanya ta to tar eh abinda Allah ya ce shine eh akan basira ba kwashi kwashi sunna ba kwashi kwashi ba wani rudu kila ne manzala ke cewa تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من ذلك نابلكم كهنيا برابس babu duhu ba mai bace da mai batacce addinin Allah ahili yake ba su ta ce da kama kame to kai gaban hanya ne addinin Allah ahili yake kara yace hanya ce fara fas yace yace daren ta da rana duk daya babu duhu kuma ta da arkitar da mu kai ne ga rikici addinin Allah kila rikici kai ne ka rikici karkaru ne ga ƙur'ani ga suna duk abin da shi ibadar Allah wannan su ne kowaye ko sahabi ne idan ya makarin bayani babu nashi babu sabo na wani Allah shi da mu na'am me ta bi Allah ce gaba يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون na'am ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid Allah mai gama da buwa yake ɗayan adam ku riki adam ku ku yi ado ko ku sa kaya a wajen dukkan nan masallaci dukkan wajen ibadarku wannan aya tafsirin salaf wanda ibn kasir ke cewa duk akan abin suke kawana tana ita ce aya da ta zo take bayani akan asali mutanen makka suna ga zuwa dawafi na ka'aba da kaya malahi ne haka tunanin sai basu kullum ya ka ce bautar allah da ka haɗari ce wasu kudin shawawa da suke dawafin ɗakin allah zuru a wajen su girmama ce girmama ce suke me suke ne wai kayan da ka je ka saba ma allah ka yi rayuwa ta duniya ka zo ɗakin allah da shi shi tunanin suwa sai su yi ɗafin su zuru haka suke maza da mata maza haka suke mata zuru suke a ce mata su yi da rana maza su yi da rana mata su yi da dare zur ayo wasu ko duk bauta Allah ce san Allah ne kiran mu Allah ne ka je a wajen ɗakin Allah da zur da kanin saba ma Allah ce wannan aya ce ta zo akan ture wannan tunani kuma ta ce ake kawo hujja a wajen salaf jagoran salaf ita ce hujjar sa sutura wajibi sa sutura ba ya sallah kaɗai ba wajibi musulmi ne da auren shi wajibi kuma sharaɗi ne na ingancin sallah ba a sallah da al'aura a waje al'auran namiji wadda take sallah take ɓaci gaba ɗaya babu sallah daga cibiya zuwa gwiwa ne abinda ya bayyana wannan bai ya dace kayi sakaki ko rashin kulawa in wannan suka ruhu to sallah ta yi mace kuwa gaba daya banda huska ta yi hannu ko diddigen ta yi hoto ba ta sallah ko diddige ya hoto mace babu sallah sharaɗi ta rihe guyu diddigen ta mace dole ta rihe ta santa annan sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan sutura akan magana ta sakin sutura ƙasa ta mata ummu salama ta ce annabi ce ya rasulullahi maganar sutura wajen sutura yace ku saki ijabinku shibran ɗani guda haka ta ce harsu da zanyen ka shifin ƙadam kuma ka sa ɗani guda kawa za ta bayyana haka na kawa al'aura ce ita ku suke ce zira'i guda matan hijabi suturin matan annabi sahabai da mata sahabai mun tsaye an sai ce ma makwacin ce azu su suna tahiya zira'i guda a ƙasa iya jan ƙasa haka su jabin matan sahabai ki suna tahiya iya jan ƙasa kuma haka aka sharanta musu har annabi sallallahu alaihi ke cewa ita tuhar mace hijabin mace in ne ba ta najasa a wanda ƙasa ƙasar gaba ta tsarkake ba sai ta wanke ba ita sitar mace ƙasa take ja namiji ƙazami ta shi take jan ƙasa sai ƙazami ƙazami ta ce ƙasa ƙazami ne mishan ya taka wando ya taka wando rabi a ƙasa rabi a takalmin shi kaga ƙazami ne wani amma mata nasu shine daidai su sake shi ƙasa ya ja ƙasa wannan shine kenan wajibcin sa sutura a cikin sallah da haka mara gaba daya Allah ya ce wakulu wa sharabu wala tusrifu ku ci ku sha kakuyi banna kakuyi gashi ba albazaranci shine ibn kasir ta kace ke cewa daga cikin salaf wani ke cewa jama'a Allah tib kullu fi nisfi aya Allah ya haɗa duk wani magani a wannan rabin aya kulu wa sharabu wala tusrifu ku ci ku sha kakka wuce gona da iri a ci a sha an ce domin an bincika a likitance likita da ta tsohuwar likita da ta zamani an tabbatar mahi yawan cutuka ɗan adam gangan kare kai dam in ka ce kashe kashe don shi sama sama na iya daɗi a nan sarasa muke cewa mamala adami wa an sharmi matsani babu ɗan adam bai taɓa cika wani makayi ba mahi shari kamar cikin shi ta hasaba bin adam kulat ya ƙi masu rubahu فكان لا فعلا لا محالة فثلث للآمي وثلث للشرابي وثلث لنفسي مثلا كتشوا أن عدم بيتبع تكا وانا مكايبا مجي شري كمان تكيش ما من ترمي ذاكا وانا رواكا ما من سايا تكين سنة كبرى باب وانا مكايبا تبع تكا واكا ساكايا مجي شري تكا من تكينكا annabi ce ya ishe ka kai dan lomomi ka ji dai yunwa babu yunwa baka maganin yunwa in ba makawa he kaci da daɗin abinci ya daɗi ko ba makawa kaci to karba gida uku shi ne ƙolon wacce abincinka gida uku wacce annabi ce kashi guda na abinci kashi guda na ruwa kashi guda na washi kaka na washi saka ɗaiɗaya a hankali na kamta ya cika ya ciki dam ya nawa ke gayyalin washi sama sama to babu wuri ya cika cikin da ruwa da abinci to wannan sharri ka cika kuma an tabbatar duk mahiyar malati da yawa tabbata likitoci daga likitoci daga likitoci da yawa iya saba malati mai yawa baka kilgawa saboda saka ciki kai gangan kare dam an ka ci kaji baka jin yunwa ka koshi ko ga dangana kuma ka ji yunwa ka ci shi cikin magabata wanda ke cewa sun lura da akan rashin lafiyar shi yace ni ba na ci he na ji yunwa ba na ci abinci na ji yunwa kuma in na ci in ci daidai ciki na bana cika wannan kun zaka jara ba iya ciki an ce samun lahiya kamar ganga da cika shi dan ba wuri Allah ce ki ci ku ci ku sha ka ku yi banna idan Allah hanan banna almubazzaranci ko abinci ka ci abin da ya wuce bukata ka innahu la yuhibbul musrifin Allah bai san masu banna amma banna ta bai san masu gashi Allah bai san su ci gaba sai kuma anan aƙidar masu ganin wai ibadar Allah ce ka sa kayan gashi ko hata ko kayan ƙosho mara kewa kai ta kada da kai mai takawa ne ka samu tsohon kaya a yaƙune kaya a yaƙune an ga an ga wani gashin gashin ne wai su su ne auliya ulla wani masu tsoron Allah ne shi bai sa shadda bai sa kaza bai sa jina kurin sai yadi matsatse ya yaba Allah ce kula gaya musu masu tsammanin wannan abin wani kusanci ne ga Allah man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadi wa tayyibata min rizq gaya musu wane ne ya hana ya haramta kawa da Allah ya halitta hudu dan bayan shi a wanda dan bayan shi a wani da shi haka tayyibata min rizq waye ya haramta musu abinci mai dadi gaya musu wannan abin kenan waye ya haramta na Allah iyan kare ne waye ya haramta kenan Allah bai haramta ba bai haramta ba kai ado ka sa kaya masu kyau ka sa gizina ka sa shadda ka sa yaji mai kyau kai ado Allah bai haramta ba amma kun kakka kakka kaji da kai da girman girman kai shine ko aka naka annabi sallallahu alaihi wasallam iya diga ta musamman wanda tana da baki haka rakabba an sa mata alhadid alhari haramu ne ko amma daidai ado wannan gizakin alhari ne annabi iya baki ko ran juma'a yake sa wannan kayan alhari ne suwa suwa na tirar ko an zai a cikin kama shi tsada gizina ki biyar magana suwa gizina ma komai ta kama ba ana magana alhariri suwa suwa natural akwai artificial da amma ta hakika ko a yanzu gane mai tsada a duniya annabi ya sawa a mai ado da shi na haka kenan magana ba haramta ma kaya mai kyau ba amma kakka sa girman kai isa da ta maka Allah halitta maka sa haka tsaibata mai rizq abu mai daɗi ka cika sha mai daɗi ka ci mishi ka ci ordebur ka ci kwankwam ka ci waye eh ba wanda hana ka ci gode ma Allah eh ka ci kai godiya ga Allah eh annabi sallallahu ana kawo ko aje annabi annabi ya sani shi kuma zai kuma ya kama wannan karwata eh karwata ji kama iya ci iya tara eh annabi ya ci mishi iya shan madara iya shan dabino bi da komai cikin da ciki ya sa kayan masu kyau cewa sa kayan wata sa ba dinin Allah ba ne mai cewa ba a sawa ba gaskiya bane tunan da Allah ke wannan magana Allah ke zagin su gaya musu man harama zinata Allah waye haramta ado na Allah alati akhraja li ibadi wanda wannan adan dama Allah ya su dan bayin shi wa ba ta bin rizqi waye ya haramta abu mai dadi daga cikin abinci qul gaya musu kuma su imani ko qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya gaya musu dama albarkacin kaza kadan ga shan gasko to dama Allah ce gaya musu lil ladina amanu fil hayati dunya dama dan masu imanin Allah ya wannan abin a rayuwar duniya khalisatan yawmal qiyamah anan dan su yayi kuma ku zo ku tare da su amma ce gobe kiyama su kadai za su saka morewa su ci mu kyau su sha mu kyau kai masu imani amma anan duniya an yi tarayya da makawure da masu imani da haka dai nan kaga akwai hani haramta ado haramta cin mai kyau shan mai kyau tsaro su akwai wasu busu shan nama gari ma wadda kanwa kamar wadda sama da kanwa wadon kasa daji haka suke akwai aƙida to nan ba addinin Allah bane ba addinin Allah cin ake a sha kuma Allah bai haramta ba ka ci ka sha kamar Allah godiya yace kazalika nufassilu alayati da qaumin ya'lamun da kaga haka Allah ce haka muke bayyana ayoyi daki daki dan mutane masu hankali masu sani Allah ya sa cikin layin su ci gaba قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم قل كجاية مسو أنا كما ملاش أماني كجاية متانك ألومك إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن gaya musu ubangiji na abin da ya haramta dukkan alfasha duk mu an ta alfasha laifi da ke da muni ga mai hankali ɗabi'a da adam abu da lai irin zina shan giya ƙarya ta kai wa ko a kawurci zina da hici ko a ranka wuri ko sun zina ba mai so a yi tashi kuma hata giye ko a ranka wuri an sanu bashi giya shi da mutumin ƙware har ma ina ga a cikin takara haka ta amurka su ne iyaka kawurcin manyan abu ko su aka kama kan shan giya cikin jama'a ya ce a wani bai takara dumin shan giya bai kashin giya cikin jama'a ya ce ba mutumin kirki ba ne kwarai kwa ko a ganka da mata kana bin mata in kwanan maza ana bin bayan suke wani wani lalatacce wani ke sa da mata ko na ce har tsarin rigima amurka ana tono a cikin mutane ko a wajen duk alwashe fasha ce da abin ɗabi'a mutum san laifi da gurin su zina shan giya su luwaɗi duk alfasha mugun aiki kenan to allah ce ta hili da ta ɓoye duk gina wajen allah ƙarama da babu duk alfasha alfasha ce allah ya ramta ta wal isma wal bagai duk wani laihi abu na zini Allah haramta shi wal bagai Allah ya haramta zalunci shiga haƙƙin wani shin bugar ka ketar haƙƙin wani bugar haƙƙi ba tare da laihi ba misali ka bugi mutum ba bukun ka bai a ci a zura jini ba zura jini ba ko a kashe shi ba tare da zura ya kisa ba shi ta ginan shiga haƙƙin wani ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billah kuma Allah ya haramta ku gama shi da wani abu malamin nuzulbi sun abin Allah bai sabka da hujja ko dai ba domin Allah babu wani dalili na gaba shi da Allah babu shi babu wani dalili na bauta ma wani Allah babu wa an taqulu ala la ma la ta'lamun kuma Allah ya haramta dangana ma Allah abinda baka sani ko cikin Allah ya haka kuran babu nasi babu inda Allah ya ci ko Allah bace ka dangana ma Allah ba wannan iya daga cikin alfasha kuma laifi kabira bidlemi da mutu a gidan wuta Allah ya ci gaba ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل فتذكر الأمة قوت الأمة تنادى لوقت الله متى نهلكت إتني نقاري الأمة نه قوت الله قوم قوم cikin tsari ke da gani قوم cikin tsari ke Allah shi da komi kuma ya ma komi lokaci da haka ce wannan ko da al'umma fa idza jaa ajaluhum in lokacin da Allah musu ya zo la ta'khirun sa'atan wa la taqaddimun ba abu jaa jinkiri misali an ce karye 10 na rana to ba a bari ya kai 10 minti daya balle da balle kai 11 na'am goma a cikin goma an kare haka wala taqaddimun an ce goma ne ba a yi goma ba minti daya ko ba minti biyu ko kai tara abinda Allah yanka shine iya zawa daidai ba jinkiri babu karawa ba ragewa ya bani adam ya bani adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم يا بني آدم إما يأتينكم من رسل منكم يقصون عليكم آياتي ala iya kira ga ɗiyan adam cewa duk lokacin da manzo ko manzanni suka je daga wajena zuwa gare ku wantun farko ya da alaƙa kaɗan duk lokacin da wani manzo ya je muku kuma ya kusuna alaikum ayati iya karanta muku ayoyina to ga sakamako famanittaka wa aslah wanda ya ji tsoron Allah ya gyara aikin shi kenan ya biyayya ga wannan manzanni da na aika fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wani an musu garanti babu tsoro na abin da za su iske a gaba haka ba sa bakin cikin abin da suka bari shi abin da tabbata a ruwa ingantattu bukhari ko muslim sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa dukkan bawa idan mai imani ajalin shi ya zo bai barin duniya sai an gwada mai irin abin da ke gaban shi na ni'ima da rahama ta Allah mazala ce a wannan zamani da ku kuna kuka kuna wayo doktor ko majar ko ma ina ne dai kuna cikin matsala kun tada hankalinku mazala ce shi mai imani a lokacin barin duniya ba abin da yake so sai wannan mutuwa don so yake iske wannan abin da abu damushi ku ku tare hankalinku shi wannan mutuwa kudin yake so shi ne ce kenan za a ba shi garanti cewa babu tsoro a gaba kuma haka abin da ka bari baya ce laka cewa innan lazina ƙalu rabbunallahu sun mastaƙamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ذكر شيء Allah ce wanda suka ce su Allah ne abin bautar su sun kama Allah kadai kuma sun tsaya su mustaqamu sun tsaya kan hanyar ta Allah babu ƙari ba dadi to irin wannan mutum Allah ce lokacin mutuwa kenan tatanazzalu alaihimul malaika malaiku na rama suna sabko musu suna kwanta mata da hankali Allah ta hafu wala ta hasanu kakka ji tsoro abin da ke kakka tare hankalinka kuma kakka yi bakin cikin duk abin da ka bari a duniya wata kudi ne mata ne duk abin da ka bari kakka yi bakin ciki abin da yake gaba naka yi wannan kuma wa abishiru bil jannati allati kuntum tu'adu muna maka albishir albishirinka da wannan aljannar da ake muku alkawari ka same ta wani shi da ke nan masu imani wasu gaba manzannin Allah babu tsoro babu ƙin ciki gare su Allah samun cikin lansu amma wallazina kafaru wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun amma wallazi na kaddabu bi ayatina wanda su kishe wancan ne suka ƙaryatar da ayoyinmu wasu takabaru ana suka yi girman kai da yawa mutane da yawa sun gano gaskiya sun san gaskiya a matsayin a ce su za su bi wane wane suna ga kamar su ya yi kaɗan ta da alaƙa labarin mutane fara'una wa jahadu biha wasu kanata anfusuhum zulman wa uluwa Allah ce sun yi musun gaskiya a baka da rigima da hayaniya amma wasu kanata anfusuhum a ransu sun yi kini wannan gaskiya ce kullum zulman wa uluwa kullum dan zalunci da girman kai suke bin gaskiya mutum zai gano gaskiya kasu bi to su wannan kenan sun karyatar da ayoyinmu sun yi girman kai game da bin ayoyi to su kuma lati ula'ika ashabun nar su kuma na sune yan wuta shine wata ruwa ta musulmi annabi kace shi ko mara imani idan ya zo barin duniya bai barin duniya sai an gwada mai gidan shi na wuta zai tada hankalin shi iya neman kai mutu bai san mutuwa kuma ya mutu ula'ika ashabun nar wannan sune yan wuta hum fiha khalidun kusun sulmas a wuta shiga ma don kawure ne har abada ne masu dawo a ciki Allah ci gaba faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba aw kazzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين نعم فمن أظلم وأي ظالمتي كمر ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته kamar mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dangana ma Allah Allah bai ce baka ce Allah ce ko ku ayar Allah ta zo ka ce ƙarya ce kenan wannan mutumin wannan ba wanda ya yi shi sai daidai da shi iya ga ƙololuwar kenan ƙololuwar laihi mai wani halin sai dai a sadai da shi an babu wanda ya yi shi ka ƙirƙiri ƙarya ka dangana ma Allah ko Allah ya aiko aikace ƙarya ce Allah ce ola ya kai na luhun nasibu min alkitab wannan mutane masu ƙiran ƙarya ga Allah ko su ƙaita da ayoyin Allah eh abinda Allah ya kaddara musu da tayi za su samu duk abinda Allah ya kaddara bawa na arziki na ci da sha duk abinda shi za su samu da Allah yanka musu hatta idza ja'atu musuluna za su rayu da ko ke rayuwa ka wuri iya ci iya sha iya komai har mukan ta ruwaya karatu mun talata ne laraba ne cewa Allah subhanahu wataala inda ya dauki duniya da wata kima ka wuri ko da wata ɗan ruwa bai sha ba ko wata ruwa bai sha ba to ba ta kima ne a duniya shi zaka kahuri ya ce sha ya more akwai gaba lahira wannan duniya annabi ce ba ta da kima ko dai a wajen Allah yace inda tana da kima daidai hukin sabaro daraja duniya inda ta kai daraja a wajen Allah daidai hukin sabaro annabi ce to la kahuri ko kotsirwa bai sha ba ko kotsirwa bai sha ba shine wata ruwaya mun karanta cikin katon yake cewa annabi dan ibada ma yasa ku kantar sahabbai sa san matsayin duniya suna tayar da cikin kasuwa sai iske wani dan akuya mai guntun kunne a mace kuma sai kama daidai kunnuwan guda biyu daga wurin aibin kuma gawa ce daga ya ce waye zai so sayan wannan da dirhami guda wa zai sayi wannan suka ce rasu wannan koma mai ɗan gawa ce koma mai rai ne mai gutsun kunne ne aibu ne ya zama tsaye gusu shi ya ce na rantse da Allah wannan kaga wani abin kyamma na kima ya ce na rantse da Allah wulaƙancin duniya a wajen Allah ƙaskancin duniya a wajen Allah wannan ya yi daraja a kan duniya inda Allah ya tsada duniya ba ta ƙiba kudayen su sama da ta kudayen wannan abin haka duniya take a wajen Allah ba ruwan Allah da ita da kakka mamaki kawo ya samu duniya ko ya morewa ya kaza kabuce kaskantatta wajen Allah kawo zai cikin ko zai ci amma can da ake magana ya ce hatta idza ja'atu musuluna har lokacin da manzanninmu suka zo ajali kenan yayi ya tawaffaunahum suka zo ɗaukan ransu ƙalu aina ma kuntum tad'una min dunina ya sai musa gori to yanzu ina abin da kuke bauta ma wanda ba Allah zai ya kare muku wani abu ƙalu dallu anna nan an ci abin zai wakana a hilin kiyama ina suke ina shirka mutum ta zo amuru ina suke babu wa shaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin za su ma kansa shaida lalle kullum mun buta da shema alama na kahurci sun tabbata da kahurci ne kun babu madogara wurin da kun wurin da babu gyara Allah ce gaba قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون نعم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار نعم الله سبحانه وتعالى zai ba da umarnin tura 'yan wuta-wuta da mabiya da jagorori ku shiga ku haɗu da mutane da aljanu ‘yan wanku kawure Allah shiga maka yadda abin ya ciki kullama dakhalat ummatu la'anat ukhta kenan haka ka tura group jama'a jama'a wannan su shiga domin mahi yawa ana gabatar da manyan ya ka mabiya ya tura junushin aka sa wata jama'a ya ta tsina mai wata kowa Allah ya ku ka da mu ko ne a suna tsine ma juna kowace tana tsine ma ilwata ko kuka batar da mu suwa ne ko kuka kama wani wurin kai da kai da kuma batattu ne haka za a ta yi ana turawa suna tsine tsine ma juna hatta ya daddara ku fiha jami'an lokacin suka kwaɗe gaba ɗaya suka kwaɗe a wutar gaba ɗaya sun kwaɗe ke da shi daddara ku fiha qalat ukhram liula sai yan shiga daga baya suwaye kirin mabiya za su gaya ma 'yan harko shugabanni rabbana ha'ulai adalluna ya Allah wa'innan su suka batar da mu za su nema fatihim azabar jefa minan mafiya za su nema Allah kawa wa'innan azabar limgita mu don su suka ja mu suka batar da mu kamar tana alaga cewa ya mutu kallabu juhan fina ya ƙuluna rabbana ya ƙuluna ya laitana a ta'anar lawa a ta'anar rasula wa ƙalu rabbana ina a ta'ana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana adihim jefin min azab wala anu mula'anin kabira ko haka za a yi maka tun daga nan ku gyara wala idan ka baka ce Allah wani ne kawo ni a duka Allah zai tattara da kai da shugaban naka zai tura ku wannan aya Allah ya ba labari ranar da ake ake juye dan wuta a cikin wuta tuqallubu jawma ana juye ana masa aka yake ce ana masa kashin tsire ta don da ba don da ba aka ce su ka tsire ka ce shi labarin wuta ba ba shi labarin wuta shi ga gadangare ne shi tsire wuta gadangare ka shanta ba kan mai shi bane ba ya wannan an dauka ga balangu shi gadangare ne to da sai ana masa tsire haka za a dama yan wuta gashi ana juya su a kona nan a kona nan suna cikin wannan hali za su gano kurinsu ya ƙulun ya laitana a ta'an Allah wa ta'anar Rasula ke mai kawo su rashin da'a ga Allah ga manzo na Allah za su ka tamani dama mun yi da'a ga Allah da manzo na Allah dama mun yi musiba a duniya wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana za su ce ya Allah abin da ya kama haka a duniya ba mu bin manzan ba mu shugabanni na ce shugabanni na addini dan daula kullum a gari a gari ga manyan gari su suke ji al'umma kakku yadda suka yaki da masu faɗin gaskiya to sun bi shugabannin addinin banza na ƙarya da shugabannin jagoran al'umma ke yadda abin da ke sai bar su suka ƙi bin manzannin Allah bin shugabanni Allah inna ata'ana sadatana wa kubara'ana mun bi jagororin shugabanninmu fa adalluna sabila wa'annan jagororin su suka batar da mu da hanyar ka Allah ya Allah rabbana Allah muna roƙonka azim di'fir min azab Allah ka bashi nimki bi na azaban mu wal anum la'anaka bi Allah ka tsina mu tsinuwa mai girma Allah ka tsina barka haka zan mabiya zasu wa shugabanni kai haka nan ba ruwan Allah ka ce ni wani ce mun a ba ruwan Allah da wannan zai gama kai da kai shugaban na ba ruwan Allah da shi kowa ne ya tura ku gidan wuta gurin Allah kiyaye Allah kiyaye mu yace kenan hatta idza zaddara kufiya lokacin suka kutse gaba daya a gidan wuta qalat khuram li ulam eh an karshen shiga za su ce ma yan warko rabbana haula ya allah kaga wa'annan adalluna su suka batar da mu allah fa atihim adaban difa minan nar allah ka musu azaba limci ta wuta qal li kullin di'f ba su kai zawa ba kai ma kuma dimkin ce ba ruwan Allah da su kwanta wace ka bi su Allah ce ne kullun dim kowa a cikin ku iya da nimkin azaba walakin la ta'lamun amma ba ku san mutum shi kuke a ku ba ruwan gumbune a kowa Allah zai limka mai azaba saman limki amma ku ku san da haka ba
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون kaga nan su ɗan mabiya ga magana su ko suna nema a dinga masa azaba kan awa manyan shugaban azaba ko Allah ya ce a kowa limki za a mishi waƙalat ulam sai su manyan 'yan warko za su ce ma'akuramu za su ce ma 'yan bayan mabiyansu fama kana lakum alaina min fadal a da mu ne manya mu da ku duk daya babu wani bambanci tsakanin mu da ku duk daya ne inda muka sha kuma haka zafi ba da ku ne mabiya ta ku azaba kaɗan ce ko kowa duk daya ne mu da ku ku mai koyi ba haka suna haka za a hukunci a farzukul azaba kudandanin azaba kuma bai makuntun ta kasibun sakamakon aiki na lai in kuwa kama kwanan azaba ba ruwan Allah wa da ya sani da kai da shi duk bayan Allah ne a zama ku gawa ɗaya muku azaba gaba ɗaya Allah kiyaye na ganin kamata mu tsaya Allah kai mu darasin gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته